الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu bin abdulwahab ibn suleiman a tamimi rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin babu ma ja'a fi munkiril qadar mun karanta hadisin Abdullahi dan Umar wanda malam ya shigo mana da shi a cikin littafin wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan hadisi na Ubada ibn Samit wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafinsa As-Sunan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني نعم وعن أبادة بن الصامت رضي الله عنه حديث يا تبتا daga Ubada ibn Samit yardal Allah ta kara tabbata a gare shi annahu qala libnihi haƙiƙa ubada ibn samit ya faɗa ga ɗansa ya ce da shi ya budayya ya kai ɗan ƙaramin ɗannan nawa innaka lan tajida ta'amal iman wato haƙiƙa kai da ɗai ba za ka samu ba daɗin imani ba za ka ji daɗin imani a zuciyarka ba ka ji ya karyar da kai ga baki ɗaya ya lallasa ka kayi tabshi saboda imanin nan da kake da kwai hatta ta alama wato har sai ka san cewa annama asabak haƙiƙa dukkan abin da ya same ka mai kyau ko kishiyarsa lam ya kulli yukhdi aka dama ba a kaddara ba wannan abin zai kuskure maka dukkan abin da ya same ka a cikin tafiyar ka ta yau da gobe kyakkyawa ne to ka san da cewa wannan dama haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wannan abin zai same ka mai kyau haka mummuna ne ka san da cewa lalle wannan abun yana daga cikin kaddara wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za ta faru da kai tun fil azal tun kafin a halitta sammai da kasai da shekara dubu hamsin. wa ma akhba'aka lam kulli yusibak ubada ibnu samit ya ce wa ɗansa kuma dukkan abin da ya kuskure maka abin da kaga bai same ka ba mai kyau kaga cewa yan uwa sun yi ta kokari akan cewa a ga ka zaman to kai ne a wannan bangaren amma kuma Allah ta'ala bai kaddara ba ko kuma yan uwa sun yi ta kulle kullen wancan ya shiga ya fita ya bi daren ya bi ranar ya shiga ya hau saman ya fado amma duk da haka gabaki ɗaya ya kawai yana sara ne kawai kai kuma kana gittawa kana ɗaya kafa yana sara ne kana ɗaya kafa duk abin da ya kuskure maka bai same ka ba mai kyau ko kishiyarsa lam ya kulli yusibaka dama ba a kaddara ba wannan abin zai same ka wato in dai kana so ka samu daɗin imani a zuciyarka ka ji ka mumini mai ƙarfin imani shine sai kana da wannan a cikin zuciyarka kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai faru da kai mai kyau ko kishiyarsa matukar kayi riko da sabubba to sai ka maida wa Allah lamarinsa duk abin da ya faru da kai mai kyau ko kishiyarsa to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara sai dai akwai abubuwan da ya kamata mu kula da su wajen abin da ya shafi tafiyar mu ta yau da gobe duk abin da aka ce wannan sababi ne to kai kokari kai riko da shi utlubul hajati bil kitman idan kana da kai wata bukata kana so Allah tabaraka wa ta'ala ya cimma maka burinka kana da niyya mai karfi a zuciyarka ta wannan abu to ba kawai na zaka dinga babar tunta ba wani ya maka bayani ya maka magana ya ce zai siya maka moto to karka zo ka raka fada a fadar ku ai wannan kansilawa ne ya ce zai siya mun moto karka raka fada hudulul hajati bil kitman kai ta addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da wannan abu bayan an siya da sai karka fito da shi ma karka fito da shi ka fito ka gaiga abakanka wallahi wani ba sa ta muka samu jiya da dare lawa na kawai ni da yamin zance na ya tsammanin zance ne na 'yan siyasa amma ga shi Allah ta'ala ya tabbatar da abin wallahi ya mun zance kusan nan da kwana biyu ya kuma magana ta fi wata biya amma ka ce nan da kwana biyu ai to kwana biyu da ma haka ake ce mata ya kwana biyu ko nan da kwana biyu ya ce mu za a samu moto ashe kuma Allah ya tabbatar da abin gashi nan gashi nan da sauransu to amma in tun nan da wata biyar lokacin da ya faɗa maka ya ce zai siya maka moto ka zo fadar ku wallahi kansalawa ne ya ce zai siya mun moto shikenan daga ƙarshe a fadar akwai masoya akwai makiya daga ƙarshe an yi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya kai yawa na mutum na ga mutum ya samu ko bai samu ba sai ga mai da kada kai da shi kin duka makare ta in ka zace a mutum ya yi tsoko ya ba wallahi in baka mutum ciyar ka ne sai ku yi faɗa da wani to ai maka bar kayan ka a rufe da faɗa maka da aka yi an fi wata biyar wannan kaddarawa ce Allah ya kaddara za a siya maka ko to ka bari hal a siya maka kar ka faɗi ka ce a to ai kaddara ce in Allah ya kaddara za a siya mu ko mutum dubu na gayawa abin sai ya siyu akwai baki eh akwai baki wani lokacin wani bakin shi dafi gare shi akwai mai kambun baka mai kambun baka shi kawai shi in ya ga abu ya tanka ko shi bai ma san da wannan abun ba kawai sai ga abun gabaki daya lalace to shi yasa irin waɗannan abubuwan ka yi imani da kaddara amma dukkan abubuwan da ya zamanto al'akhudhu bil asbab ne ka yi riko da su in aka ce za maka abu to karka daina karka yi kwanta ka meke kawa ka ce in dai Allah ya kaddara wannan abun za a mun shi kawai za a mun shi a kai ta gaya wa Allah kai ta gaya wa Allah an ce za a maka wani aiki na alkhairi za a maka markaz ne an ce za a maka masallaci ne an ce za a maka makaranta ne an ce za a biya maka ibadar hajji ce ka tafi ka yi ibadar hajji to duk waɗannan kala kwanta ka yi tabarci ka ce ai tunda dai an ce za a mu kawai in rabona ne abu ne ya zama to kana gaya Allah akwai addu'a da ake mun gane da kyau to waɗannan abubuwan din ya kamata a ce mun kula da su abinda Allah ya kaddara zai same ka to dama in ka ga ya same ka haka Allah ya kaddara abinda Allah bai kaddara ba zai same ka bayan da za a yi same ka Ubada ibn Samit yace naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama wato haƙiƙa farkon abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta shine alƙalami to wannan shine farkon abin da Allah ta'ala ya halitta amma hadithin Jabir wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa Jabir awwalu ma khalaqa Allah ta'ala ya Jabir nuru nabiyik farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ya Jabir shine hasken annabinka hadisi ne wanda baya da inganci farkon abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara halittawa shine alƙalami faƙala la huktub ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa wannan alƙalami alƙalami yi rubutu faƙala rabbi wa ma za aktub ya ce ya ubangiji me zan rubuta ƙala ktubu maƙadira kulli shay'in hatta ta ƙuma sa'a ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa alƙalami uktubu maƙadira kulli shay'in ka rubuta dukkan abubuwan da suke da aka kaddara na komai da komai abubuwan da za su faru na komai da komai hatta ta kuma sa'atu har alkiyama ta tabbata ka rubuta duk abin da zai faru a duniya har kiyama ta tashi shikenan ku alƙalmi sai rubuta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya bunayya ubada ibnu samit yace ya kai dan karamin dan nan nawa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace da kunne na naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana fada yana cewa man mata ala ghairi haza dukkan wanda ya mutu ba akan wannan aqidar ba ba akan imani da kaddara ba falaisa minni baya daga cikin waɗanda suke mabiyana dukkan wanda ya mutu ba akan wannan aƙida mai kyau ba ba akan aƙida ta imani da kaddara ba to baya tare da ni imani da kaddara shi kuma ya taɓallabu arba'ata umurin yana buƙatar al'amurra guda hudu na farko da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara kalka yi tunanin cewa abin da ya kaddara kawai ya kyale hakanan kara zube akwai alkitabatu abubuwan da za su faru duk a duniya gabaki daya an rubuce su kai imani da haka ba wani motsi ko wani katabus da bawa zai aikata wanda ba tare da yana rubuce ba tun kafin a halitta samai da kasai da shekara dubu hamsin ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ما فرطنا في الكتاب من شيء sannan kuma na biyu ka tabbatar da al'ilmu sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da dukkan abin da yake faruwa a cikin bayinsa, alima makana wa ma ya kunu wa malam ya kuni lauka na kaife ya kuni Allah ya san abin da ya kasance a baya ba wani abin da ya faru tun daga halittar duniya kan yanzu wanda Allah ta'ala bai san da shi ba wanda zaka ce ga wani abu wanda Allah ya mance saboda tsawon lokaci da aka samu wa ma ya kuni kuma Allah ya san abin da yake kasancewa a yanzu ya san komai wa malam ya kun lauka na kaifa ya kuni da abin da ma bai kasance ba in zai kasance din yaya zai kasance Allah ta'ala ya sani ba a yi taro ba amma Allah ta'ala ya san yadda taron zai kasance in taron ya kasance wannan al'ilmu kenan alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir wato aya guda ɗaya ta hada mana bangaren guda biyu da al'ilmu da alkitabatu sai kuma na uku shine almashi'atu kai imani da cewa duk abin da yake gudana a cikin bayi haka Allah ta'ala ya so wannan abin ya gudana ba wani abin da ya fita daga karfin Allah ba wani abin da zaka ce wannan abin wallahi ba haka Allah ya so ya kasance ba duk abin da kaga ya kasance ku haka Allah ta'ala ya so ya kasance wa ma tasha'una illa an yasha Allahu inna Allah kana aliman hakima wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin sai kuma na hudu alkhalqu halittawa duk wani abu da ka sani Allah tabaraka wa ta'ala shine ya halitta sa ba wani abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba halittarsa bane aiki ne na Allah ta'ala wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim Allah tabaraka wa ta'ala shine ya halitta dukkan komai kuma shi Allah masani ne ga dukkan komai ba wani abin da Allah ta'ala ba shi da masaniya a kan shi wannan shi ne al'imanu bilkadar ya taɓallabu arba'ata umurin alkitabatu al'ilmu almashi'atu alhalku na'am
وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار نعم وفي رواية لأحمد أتوانا حديث هنا تكين سنن نا أبو داود أتكين وتر رواية الإمام أحمد ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce inna awwala ma khalaqallahu ta'ala alqalama wato haƙiƙa farkon abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara halittawa shine alqalami wato zamu ga an ce eh, ma'aiki ya ce inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala alqalam yanda muka saba gani a karatu na yau da gobe inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala alqalam mubtada da khabari kenan ko to sai zamanto yanzu inna awwala ya zamanto mubtada ta mai wasali sama to kuma alqalamu wanda ya kamata a zamanto khabarin ta sai zamanto an ce alqalama mun gane da kyau to wannan ana ce mai badali wanda ya zamanto dukkanin su fataha fataha ne sai ka ɗauke shi badali ne na awwala ma'ana innal qalama awwala ma khalaqa Allahu ta'ala badal kulli min kulli kenan zaka iya cewa inna ma khalaqa Allahu ta'ala haƙiƙa farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta alqalama sai zama to innal qalama huwa awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala kenan mun gane da kyau to in kuma ya zamanto waɗansu ya musu rufa alƙalamu sai zamanto khabar ne na inna yawwa li inna anna laita lakin na la'al ka anna aksu malika na min amal kamar da ɗan malika ya faɗa kenan wato tansibul isma wa tarfa'ul khabara inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala alqalam haƙiƙa farkon abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta shine alqalami faƙala lahuktub sai ubangiji subhanahu wata'ala ya cewa alƙalami yi rubutu fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama ma'aiki alaihi salatu wassalam yace sai alƙalami ya gudana fi tilka sa'ati a wannan lokacin bima huwa ka'inun da rubucewa dukkan abin da yake kasantacce ne a duniya ila yawmil qiyamati har ya zuwa ranar tashin alkiyama ya gudana da rubucewa dukkan abin da zai kasance a duniya har ya zuwa tashin alkiyama wa fi riwayatin ibn wahab a cikin wata riwaya ta ibn wahab ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace faman lam yu'min bil qadar khairihi wa sharrihi dukkan wanda bai yi imani da kaddara ba dukkan wanda bai yi imani ba da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara khairihi mai kyau alkhairi ne wa sharrihi da kuma kishiyar mai kyau din ahraqahu Allahu binnar Allah tabaraka wa ta'ala zai babbaka shi da wuta wato dukkan wanda bai yi imani da kaddara ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai amshi aikinsa ba Allah zai jefa shi wuta saboda al-imanu bil qadar wato wani ginshike ne cikin ginshikai na imani wanda la yatimmu imanul abdi hatta yu'mina bil qadar imani na bawa baya cika har sai yayi imani da kaddara saboda aya ta cikin suratul baqara ta tabbatar mana da rukunne na imani guda biyar laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi dai ko واليوم الآخر بيو والملائكة أكو والكتاب هدو والنبيين بيار wannan gaba ta wannan ayar ta ɗauko mana abubuwa guda biyar cikin arkanul imani a sidda sai aya ta cikin suratul qamar ta cike mana na shidda inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin sai zaman to ka samu arkanul imani a sidda a cikin ayoyi guda biyu aya ta farko cikin suratu al-baqara laysal birra aya ta biyu inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin mun gane da kyau baicin wannan haka cikin suratu an-nisa Allah tabaaraka wa ta'ala ya kawo irin wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida mun gane da kyau na'am
وفي المسند وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر حدثني بشيء لعل الله لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمن بني وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه وفي المسند ya tabbata cikin al-musnad na al-imam Ahmad da sanadi wanda yake kyakkyawa da kuma as-sunan sunan na Abu Dawud an ibn Dailami wato daga Abdullah ibn Fayruz al-Dailami qala Abdullah ibn Fayruz al-Dailami yace ataitu Ubay ibn Ka'ab na tafi wajen Ubayyu dan Ka'ab radiyallahu anhu daya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shine aqra'u as-sahabati wanda cikin sahabbai yafi kowa karatun alqur'ani ma'aiki alaihi salatu wassalam yace khudhul qur'ana min arba'atin ku koyi alqur'ani daga wajen mutum hudu to daga ciki akwai ubayyu dan ka'ab Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce to wata rana na yi tattaki na je wajen ubayyu ɗan ka'ab Allah ya ƙara yadda da shi faƙultu fi nafsi shay'un min alqadar wannan abdullahi ibn fairuz dailami shi tabi'i ne ba sahabi bane sai sai na ce wa ubayyu ɗan ka'ab yace miji fi nafsi shay'un min alqadar wato a cikin zuciyata akwai wani abu wanda yake ya dan tsaye mun a zuciyata game da abin da ya shafi kaddara imani da kaddara lokacin abin yana dan shige mun duhu yana dan tababa abin da yasa na zo ni fa haddithni bi shay'in ka zantar da ni da wata sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam la'alla Allah yuzhibuhu min qalbi wataƙila ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da wannan dauda wannan shubaha wannan ƙura ta zuciyata game da abin da ya shafi ƙaddara wato ka zantar da ni abin da ka jiyo daga bakin ma'aiki wanda yake bayani game da abin da ya shafi imani da ƙaddara da kuma muhimmancin shi a wajen bawan Allah musulmi la'allallah la tadri la'allallah yuhdithu ba'da zalika amra na'am la'allallah yuzhibuhu min qalbi wato ana sawa rai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da wannan abin da yake duhu yake mun duhu a cikin zuciyata na imani da kaddara Allah ya tafiyar mun da shi daga zuciyata. Faƙala sai Ubayyubun Ka'ab ya ce, To, sauraron nika ji, ya ce, Na ji ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, Lau an faƙata mithla Uhudin zahaban, ya ce, Lalle, da a ce za ka kashe. kwatamkacin dutsen Uhudu na zinari za ka kashe shi cikin ɗaukaka addinin Allah to ma ƙabila hullahu minka hatta tu'mina bil qadar Allah tabaraka wa ta'ala ba zai amshi wannan ibadar da gare ka ba ibadar wannan ta ciyarwa da kai Allah ta'ala ba zai amsa da gare ka ba har ya baka lada har sai ka yi imani da ƙaddara yin imani da ƙaddara shine wa ta'alama ka san da cewa annama asabak hakika dukkan abin da ya same ka mai kyau ko kishiyarsa lam kulli yukhdi aka dama bai kasance ba da zai kuskure maka duk abin da ya faru da kai mai kyau ko kishiyarsa dama ba a kaddara ba wannan abin zai kuskure maka wama akhta'aka dukkan abin da ya kuskure maka bai same ka ba mai kyau ko kishiyarsa lam kulli yukhdi aka lam yakun baka dama ba a kaddara ba wannan abin zai same ka duk abin da kaga ya kuskure maka bai same ka ba an jefo baka cehe ba to karka ce a sake jehowa karka ce a sake lala ka sake dakowa in sau goma za a lala ka dako haka Allah ya kaddara abin zai kasance ka yi hakuri walau mutta ala ghairi haza yace da a ce zaka mutu akan wani wannan ba akan wannan aƙidar mai kyau ba lakunta min ahalin nari lalle da ka kasance cikin waɗanda suke ma'abuta wuta ne shikenan abdullahi ibn fairuz dailami da Ubay ibn Ka'ab ya faɗa mai wannan hadisi mai girma da kuma akibar wanda bai yi imani da kaddara ba za ta kasance ce shikenan da na fita daga wajen shi fa'ataitu Abdullahi ibn Mas'ud sai na tafi wajen Abu Abdurrahman Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man ahabba an yaqra al-qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ummi abd dun wanda yake so ya karanta alqur'ani ya ji shi danye kamar yadda aka saukar da shi to ya koya daga bakin abdullahi dan mas'ud yana cikin tirmidhi wa hudhayfa ibn al-yaman yace haka nan na tafi wajen hudhayfa ibn al-yaman wanda hudhayfa ibn al-yaman shine sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato duk waɗansu fitintunu wanda za su faru a duniya ba wanda ma'aiki bai gaya huzaifa ba shi yasa cikin sahabbai umar ɗan khattab wata rana saboda ma'aiki ya gaya wa huzaifa mutanen da ma za su yi ridda da suwana da suwana da suwana umar ya zo wajen shi ce da Allah ka ji sunana a wajen mazala ce ban ji ba sai ce to amma da kai kala kowa ya ƙara zama guri na kowa ya ƙara zama guri na ba na faɗi ba don tsoron shi kale je ya faɗi ya ce wannan baya ciki wannan baya ciki wani ya zo kuma shi ko yana ciki kaga sai a samu matsala ce to za la ce kai za ka zama munafiki kaga sirrin bai yi ba kenan to ya ce Umar ya taka mishi burke ce da ya kai kar kowa ya ƙara zo mini Huzaifa ibn Leman shine wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ina ga yace fitina ba za ta riske shi ba za ta taba shi ba shine sahibu sirri saboda ma'aiki ya gaigaya mai abubuwa da dama wanda ba wanda ya sani sai shi wa zaid ibn thabitin da kuma zaid dan thabit zaid dan thabit ma'aiki alaihi salatu wassalam yace in kana lamin ahabbin nasi ilayya yace wallahi zaid ibn thabit a zaid ibn haritha ne asha shi zaid ibn thabit wanda yana daga cikin kutabul wahyi waɗanda suke rubucewa wahayi daga wahayi ya sauko da dumudumin shi yana ɗaya daga cikin wanda ake kira wasu su rubuce zaidubun thabit wato shine wannan zakakuri wanda ya koyi yare na yahudawa cikin rabin wata kwana goma sha shida kamar yadda yake cikin wato littafin littafin sayar bukhari ya ce na koyi yare na yahudawa saboda in dinga rubuta wa ma'aiki letter idan yana so ya tura musu da kuma yin suka turo mishi in karanta mishi. To, na tafi wajen waɗannan manya-manyan sahabbai Abdullahi ibn Mas'ud, Huzaifa ibn Liyaman, Zaid ibn Thabit, ya ce, Fakulluhu muhaddasa ne bi zalika dukkaninsu ga baki ɗayansu waɗannan guda ukun da Abdullahi ɗan Mas'ud ɗin da Huzaifa ɗin da Zaid sun zartar da ni da kwatamkacin wannan hadisi na Ubayyu ɗan Ka'ab. su ma sun jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hadithun sahihun wato wannan hadithi ne ingatacce rawahu al-hakim fi sahihihi al-imamu hakim an-naisaburi ya rawaito shi fi sahihihi a cikin ingataccen littafinsa na'am fihi masail الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر الثانية بيان كيفية الإيمان الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به الخامسة ذكر أول ما خلق الله نعم فيه مسائل أتكون wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun fahimce su al'ula matsala ta farko bayanu fardul imani bil qadar wato bayani game da abin da ya shafi farillancin yin imani da kaddara wajibi ne mutum ya zamanto ya imani da kaddara idan har yana so imanin shi ya zamanto imani ne irin na sahabbai wato wanda yake kan mataki na sahabbai wanda ya cika rukunai guda shida idan ya zamanto bawan Allah musulmi bai imani da kaddara ba to kar ya zamanto ya kudirce cewa yana kan wato turba ta magabata na ƙurai magabata na ƙurai yana daga cikin wato abin da suka yi imani da shi shine al'imanu bil qadar sun yi imani da kaddara to in dai mutum yana so ya bi lawalinsu ya bi sawunsu shine ya yi imani da kaddara mun gane da kyau kamar yadda abdullahi dan umar allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa haka ubada ibn samit ya faɗa wa ɗansa haka kuma ubayyu ɗan ka'ab da abdullahi ibn mas'ud da huzaifa ibn liman da zaid ibn sabit suka faɗa wa abdullahi ibn fairuz ad-dailami الثانية مسألة تبيو أتشكين ونن بابي بيان كيفية الإيمان بيان يند إيمان دكدر يكي كسنشوا يند إيمان دكدر يكي شين وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك wato yin imani da kaddara ba wai ka ce da baki bane a ni na imani da kaddara a ka tabbata da cewa duk abin da ya same ka mai kyau ko kishiyarsa dama haka Allah ya kaddara zai faru da kai wannan shi zai sa lokacin da abin ya faru da kai zuciyarka ta yi sanyi ba za ka ɗauki abin da zafi ba asalisa matsala ta uku a cikin wannan babi ihbatu amali mallam yu'min bihi ruguza aikin dukkan mutumin da bai yi imani da kaddara ba za mu fahimci haka daga faɗar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya ce man mata ala ghairi haza falaysa minni ko kuma man mata ala ghairi zalika harraqahu Allahu bin nar aga wannan Allah tabaaraka wa ta'ala wato zai ruguza aikin dukkan mutumin da bai imani da kaddara ba arabi'a mas'ala ta hudu al-ikhbaru bi anna ahadan la yajidu ta'ama al-imani hatta yu'mina bihi bayar da labari a fili karara cewa hakika ba wani daga cikin bayan Allah wanda zai samu daɗin imani ya ji imani ya ratsa zuciyar shi da kyau har sai ya imani da kaddara wannan za mu fahimce shi wajen maganar ubada ibn samit da ya ga ɗansa ya ce innaka lan tajida ta'amal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka al-khamisa mas'ala ta biyar zikiru awwali ma khalaqa Allah ambatan farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shi ma za mu fahimce shi a cikin hadithin wato na ubada ibn samit da kuma hadithin wato ubay ibn ka'ab inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala alqalam na'am السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة إلى يوم قيام الساعة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء الثامنة أن العلماء التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط السادسة مسألة تشهد أنه جرى بالمقادير وتحقيق والناء القلمي ya gudana da dukkan abubuwan da aka kaddara faruwarsu abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara faruwarsu a duniya fi tilka sa'ati a wannan lokaci ya gudana da rubuce su ga baki ɗayansu abubuwan da za su faru a duniya ila qiyamis sa'ati har ya zuwa tashin alkiyama as-sabi'a mas'ala ta bakwai a cikin wannan babe wanda za mu fahimta bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bihi barrantal ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ga dukkan mutumin da bai yi imani da kaddara ba dukkan mutumin da bai yi imani da kaddara ba ma'aiki ya ce min mata ala ghairi hadha falaysa minni dukkan wanda ya mutu ba akan wannan aƙidar mai kyau ba to baya tare da baya daga cikin waɗanda suke mabiyana athamina Matsala ta takwas, adatu salafi fi izalati shubahati bi su'alil ulama'i, al'ada ta magabata na ƙwarai, fi izalati shubahati cikin kawar da shubahar da take tattare da su bi su'alil ulama'i ta hanyar tambayar malamai. Kaga wannan Abdullahi ibn Fairuz ad-Dailami, lokacin da ya ji bulbudin shubaha wanda take ɗan taso mashi fainatan wa fainatan lokaci-lokaci game da abin da ya shafi imani da kaddara to sai ya ga wanda za su warkar shi daga wannan shubha da yake tare da ita shine sahabbai na ma'aiki saboda shi bai ga ma'aiki ba sai ya garza ya tafi wajensu ya tambaye su shi yasa as-su'alu a kullum kada mutum yayi kunya game da tambaya tambaya wata miftah ce na ilimi wani daga cikin magabata an tambaye shi an ce bima bima nilta da ilma da me ka samu ilimi yace bilisanin sa'ulin da harshe mai yawan tambaya idan Allah ya hore wa mutum harshe mai yawan tambaya ko duk abin da ya shige maka duhu akwai wanda zaka bincike shi zaka tuntuba kai tsaye ka ni kalmar nan ta guri kaza mun fahimce ta ba me ake nufi da ita da yaran mu na Hausa yana ce maka kaza shikenan ka rike ta ana nan ana nan ka karanta safaha goma sha ɗaya sha biyu har loka ga wata to in kana ganin cewa in ka takura mishi da kira ka kira shi da safe karfe goma ga sha ɗaya yanzu da rabi ta yi har lokaci ka kira shi shi ganin ka dinga rubucewa sai ka samu da sati guda minti biyar ku yi da shi ka kira shi dala ina da waɗansu yan tambayoyi kaɗan yin da lokaci ce to ba damuwa shi kenan kai mishi magana masala kaza kalma kaza a cikin hadisi kaza me take nufi kalma kaza a maganar malami ta wani me take nufi kalma kaza da kaza da kaza cikin aya ta alqur'ani me take nufi shikenan sai ga cikin dan lokaci kankane ka tara waɗansu kalmomi ka karance waɗansu a takardu sama da ɗari wanda kuma yanzu zaka iya karantar da su ko kuma lokaci zuwa lokaci in malamin da yake maka wannan din a garinku yake tare kake da shi ka dinga rubuta kayanka a takarda ka rubuta wata tambaya guda goma yana rana wani lokacin kawai ka je gaida shi ga shi ga ziyara ga kuma tambaya haka sai ya zamanto ka jefi tsuntsu biyu da dutse da ka je da ladan gaida malam sannan kuma da cin ribar karatu sai a fassara maka hadisai goma hadisai takwas hadisai bakwai ka fa'idantu kuma ka zo ka fa'idantar da al'umma to shine wajen abin da ya shafi tambayar malamai a kowane lokaci duk abin da ya rikice mana abin da ya zama tohon fahimce shi ba mu yi kokari mu koma zuwa ga malamai saboda haka Allah ta'ala ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna at-tasi'a mas'ala ta tara ta ƙarshe annal ulamaa ajabuhu bima yuzilu shubhatahu wato haƙiƙa malamai sune sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun amsa wa wannan bawan Allahn Abdullahi ibn Fairuzin Dailami sun amsa mashi bima yuzilu shubhatahu da bayani wanda zai gusar da wannan shubhar tashi ba zai bar wani bulbudi na wannan shubhar ba wazalika wannan kuma annahum nasabul kalama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqat kai tsaye kawai suka jingina zance zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaga lokacin da shi ya zo mai tambaya bai ce ba to abin da zan maka da jan kunnen da zan maka shine kai imani da kaddara kai a kawai kai tsaye sai ka mishi hadisi to haka ya kamata wato lokacin da ko da ke muna cikin zamani dama na alƙiyama ta kusanto inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma bi qabd al-ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص wanda yana cikin Bukhari da Muslim dan Allah ce ubangiji subhanahu wataala baya amshewa ilimi kwacewa wanda zai kwace shi daga wajen bayi a ka tashi kana da ilimi kawai ka tashi ga kawai babu irin barawo ya zo shi ya kwashe kudin mutane ba kwashe ilimi kai tsaye mun gane yanda Allah ta'ala yake wajen abin da ya shafi kwacewa ilimi shine yana kwacewa ilimi ta hanyar karbewa rawukan malamai na gaskiya da wannan malami ne tsagoran malami ne wanda ya yi karatu a gaban malamai ya fahimci alkur'ani ya fahimci sunna akan da tubarau na magabata akan fahimta ta magabata na ƙwarai amma sai Allah ta'ala ya amshi ransa idan Allah ya amshi ransa sai a samu wanda zai zo ya zauna a kan kujeran nan surutu ya fi malamin nan iyawa amma ba karatu ya kai malamin ba ko tsinin farcen wannan malamin bai kai ba amma shi kuma akwai surutu idan mutum yana da surutu sai ya zo da aya ɗaya ka karantar da littafi guda a zama ɗaya shi kuma iya zo da ayan nan guda wataƙila in ka karantar da littafin ma shi zai ce muna cikin sharhin ayan nan har yanzu mu gama ta ba kuma la'in ka zo sharhin ko ya kaɗa kuma ka wani labarin siyasa sai a awa uku ana cikin labarin siyasa duka kuma cikin sharhin ayan ne ake to kaga ba haka ake ba shikenan sai ya zama to yanzu waɗanda za su hau kujerun waɗannan malamai wanda suke na Allah wanda suka tafi Allah ya amshi ransu sai ya zama su kuma wanda za su zama to masu cika baki ne wato sun shiga taqammasu bi qamisi al ulama sun sa riga ta malamai amma kuma su ɗin wale su bi ulama su ɗin ba malamai ba ne jahilai ne surfan kuma kun san jahilcin ma da ya fi kowanne aibu shi ne aljihalul murakkab aljihalul basir yana da kwai sauƙi jahili wanda shi ya san shi jahili ne shi dama ba zai zai hausa mamman bari bai ce zai karantar to amma shi wanda shi jahili ne la yadari wa la yadari annahu la yadari wanda ya fi kowanne matsala wanda shi bai sani ba kuma bai san ba bai sani ba to shi an fi samun matsala da shi sai ga cewa gashi nan wani zai bada fatawa kaga wannan fatawar ba wai ta kawo haɗin kan al'umma ba ce ba wai ta ɗora al'umma ba ce akan karantarwa ta ma'aiki fatawa ce ta farraka al'umma akan karantarwa ta ma'aiki sai zama to kuma saboda jahilai yanzu sun yawa ko da ke dama ita duniya aka ce walakin na aka tsarahun ya ji haluna haka ne ba inda aka ce aka tsarahun ya alamuna walakin na aktsarhum yajalun haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul an'am ko na'am
باب ما جاء في المصورين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقي هل يخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه na'am babu ma ja'a fil musawirin wannan babu zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi na nassosi na shari'a ta musulunci game da waɗanda suke foto photograph game da hukuncinsu to musu abin da ya shafi foto malamai waɗansu sun yi musu zubin goro malaman musulunci waɗansu suna ganin cewa duk foto kawai hukuncinsu ɗaya ne haramu ne sai dai na larura foto mu zo mu zauna mu jeru a yi mana foto saboda zikiriyat wannan suna ganin haramu ne bai dace ba na larura irin fasfor za a yi fasfor ko saboda tafiya ko irin karti ta ɗan ƙasa wannan larura ce amma dai kawai a zo a zauna da safe hoton safe daban shigar safe daban hotonta daban shigar rana daban hotonta daban na marece daban suka haramta sun haramta shi wannan sun ce kaulan wahidan bai halitta ba to amma waɗansu daga cikin malamai na musulunci sun ga wajen bambancin akwai bambanci akwai tazara mai girma tsakankanin foto na na bugawa da hannu na kurtawa da hannu na zanawa da hannu da kuma foto wanda kamera za ta ɗauka bambanci mai girma saboda foto na bugawa wanda mutum zai kira da hannu yawanci wanda kaga yana yana buga irin waɗannan ko wanda ya iya wannan to yana da kwai mauhiba za a ga mutum ne wanda yake da baiwa jahili baya iya yin shi to amma hoto irin wannan na salula ko ko jahili wanda kayi kayi da shi har da ce fata ya kaza da ce kawai kamar ya tsaro lakace mai da yan ne kaza kawai ka danna yi ne ko ba zai ba fa kaga ashe wancan shi daban ne wannan daban ne wancan shi sai alim yake wannan kuma jahili ma zai iya yi sannan kuma na biyu wancan shi mutumin ne za a kwaikwaya shi kwaikwayawa ne zai shi kuma wannan inuwar shi ce zai ɗauka da shi da wato suna ganin da shi da in kuka dauki almir'at madibi in ka zo ka tsaya a madibi ba hotonka ba za a gani sak to da bambancin foto wanda ake na salula da madibi shi na madibi in ka ja kuɗa bayana shi kuma na salula in aka ɗauka sak ka fita ɗin nan ko to ko ka ja kuɗa yana nan shi ne bambancinsu wannan yana daga cikin malaman da suka tafi akan haka irin su abu hamidin al-ghazali irin su a sheikh yusuf al-qardawi rahimahumallahu ta'ala daga cikin malamai da ibn baz yana daga cikin malaman da ba sa ganin halaccin haka to amma a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa malamai to ya bayar da fatawa akan kusan halaccin hakan kuma ya bari an yi ta mai bidiyo saboda fa'idar da za a ɗauka cikin wannan bidiyo din amma a farkon rayuwarsa za a ga cewa yana daga cikin waɗanda suka haramta wannan wannan abin da ya shafi foto kowane iri inda ba larura ba ce an gane da kyau na'am sai dai kawai a dai rage yi kana cika yi sosai malam malam musin na'am hadisi daga abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙalallahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa man azlamu ba wani mafi zalunci ma'ana la ahada azlamu ba wani mafi zalunci mimman zahaba ya khluqu ka khalqi ga mutumin da ya tafi yake yin halitta irin yadda nake yin halitta to kaga wanda zai ɗoko takarda da bik ya rubuta wannan shine ya halku ka halki amma wanda salula kawai zai bude ya ɗauka wannan al'amurhu akhaf akhaf bi kathirin falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sha'iratan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace idan ubangiji subhanahu wata'ala yace idan har za su iya su halitta ƙwayar zarra mana su halitta zarra auli ya khuluku habbatan ko kuma su halitta ƙwaya guda ɗaya ƙwaya imma ta alkama ƙwaya imma ta shinkafa ƙwaya imma ta gero ƙwaya imma ta dawa ƙwaya imma ta gyaɗa auli ya khuluku sha'iratan ko kuma in za su iya su halitta man ƙwayar sha'ir ba wanda za su iya wato anan Allah tabaraka wa ta'ala yana yi wa su waɗannan masu shishigi masu irin wannan sana'a ɗin wato yana musu tahaddi inda har da gaske ne wannan abin da suke halitta ɗin wannan butum-butumi da suke ƙerawa in har suna yi ne in za su iya su halitta ƙwayar zarra mana wanda zarra tana ɗaya daga cikin halittu ƙanana wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta da wani ce za ka iya saka zarra guda goma a cikin idanka amma ka murje su kawai baka ma san ba da wani abu ya shiga idanka saboda kankantarsu ko kuma kwaya kwaya cikin kwaya kalaluwa ne akwai kwayar da take mitsi-mitsi ce akwai wanda suke tsaka-tsakiya ce akwai kuma wanda suke daro-daro ne to kowane mutum ba zai iya bai wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله يا تبت cikin Bukhari da Muslim daga nana Aisha radiyallahu anhuma radiyallahu anha nana Aisha tace haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ashaddun nasi azaban wato cikin mutane waɗanda suka fi kowa tsananin shan azaba ranar tashin alkiyama su ne allazina yudahiuna bi khalqillahi waɗanda suke kamanta halittar Allah subhanahu wataala waɗanda suke kamanta abin da suke kerawa da halitta ta Allah tabaraka wataala wannan su fi kowaɗansu mutane tsananin shan azaba ranar tashin alkiyama na'am ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Abdullahi dan Abbas ya ce naji jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullum musawwirin finnar dukkan wani photograph dukkan wani mai kera foto magana da yau finnari wato zai fada cikin wuta ya kunu finnari kenan zai kasance a cikin wuta yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'azzabu biha fi jahannam wato za a sanya mai ga kowane butumbutumi da ya kera za a halitta mai nafsun wato rai wanda yu'azzabu biha za a dinga azabtar da shi da ita fi jahannama a cikin jahannam dukkan butun-butumi iya adadin butun-butumin da yayi iya adadin wato rawukan da za a kera mai a wuta wanda za a dinga yi mai azaba da su ranar tashin alkiyama to wannan lokacin tambaya ce wani ya zo yawa abdullahi da abbas ya ce ya yabna abbasin inni insanun inna ma ma'ishati fi sana'ati yadi wa inni asna'u hadhihi tasawir ce to ce butun-butumi kake yi kana daga cikin masu attamathin ya daga cikin masu at-tasawir to mazo in gaya maka wata magana da naji daga ma'aiki to gashi kullu musawirin finnari kaji abin da ma'aiki ya faɗa na'am
ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولهما يا تبت cikin Bukhari da Muslim anhu daga Abdullahi dan Abbas marfu'an hadisi ne wanda yake marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki yace man sawwara suratan dukkan wanda ya kera wani butun butumi shi duniya a wannan gida na duniya dukkan wanda ya wani foto a wannan gida na duniya kullifa to za a kallafa mai a gobe kiyama an yanfuka fiha ruha ya busa wa wannan abin da ya kera a wannan gida na duniya rai walaysa binafikh shi kuma ba zai iya busa mata rai ba wato wannan za a mai tahaddi ne kuma ba zai iya cin wannan tahaddi ba na'am ولمسلم عن أبي الحياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته ya tabbata cikin sahihu muslim an abul hayyaj al-asadi wato an amso wannan athar daga abul hayyaj al-asadi yace qala li aliyun aliyun abi talib yace da ni ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin bazan tura ka ba kan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne ma ya tura ni bazan aike ka ba aiken da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya mun Allah ta da a suratan shi ne kadda ka bar wani butumi kadda ka bar wata sura illa ba mastaha face sai ka shafe wannan sura ɗin ka lalata ta wala ƙabaran mushrifan hakanan kadda ka bar wani kabari wanda yake mai tozo wanda ya kere sauran kaburburra illa ta hufa ce sai ka daidaita shi ya koma irin kabarin kowa wato a lokacin jahiliya in babban mutum ya mutu aka zo za a mai kabari to ana talakasa sosai ta yadda daga an shigo cikin makabarta shi za a dinga tsinka ya kabarin wane ne wancan kenan e iya gwalgwadon girman ka iya gwalgwadon tirin kasar ka da za ka samu to sai ma yake alaihi salatu wassalamu ya ce inda mutum ya mutu ai a karama kuma inda lahi a tuka ku wannan kuma jusa ce ta dan adam za a je za a binne mun gane da kyau na'am فيه مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله بقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا na'am wajen الخامسة أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها المسور في جهنم السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح السابعة الأمر بطم بطمسها إذا وجدت fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun waiwaya zuwa gare su al'ula matsala ta farko at-taghlizu shadidu fil musawwirin wato kausasawa wanda take mai tsanani game da waɗanda suke kera butum-butumai الثانية مسألة تبيو التنبيه على العلة واتو فدكروا أكن إلا wanda ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kausasa akan waɗanda suke yin foto, wa huwa tarkul adabi ma'allahi shi ne barin ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Da ƙaulihi saboda faɗar Ubangiji ta'ala da ya ce wa man azlamu ba wani mafi zalunci mimman zahaba ya khluqu ka khalqi ga mutumin da ya tafi yana halitta kamar yadda nake halitta. الثالثة مسألة تأكو التنبيه على قدرته وعجزهم فدكروا akan iko na Ubangiji subhanahu wataala saboda shi yana da ikon halittawa da busarai da kuma gajiyawar su waɗannan masu kera butumbutumai saboda fadar Allah ta'ala da yace falyakhluqu zarratan idan sun isa su halitta ƙwayar zarra mana au sha'iratan ko kuma su halitta ƙwayar sha'ir in sun isa su halitta zarra mana ko kuma su halatta ƙwayar sha'ir. Arrabi'a, mas'ala ta hudu a cikin wannan babe, a tasrihu bi annahum ashaddun nasi azaban, bayyanawa a fili ƙarara cewa haƙiƙa waɗanda suke bitin-bitimi waɗanda suke foto su suka fi kowa tsananin shan azaba ranar tashin alƙiyama. Alhamisa, matsala ta biyar, an Allah ya khuluku bi adadi kulli suratin nafsan. Haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana halitta rai bi adadi kulli suratin adadin wato dukkan surar da wannan mai ne butumbutumai ya kera Allah tabaraka wa ta'ala zai halitta wato muta wato rai gwargwadon adadin iya abin da mutum ya kera na butumbutumai yu'azzabu bihal musawwiru wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala za a dinga wato yu'azzabul musawwiru za a dinga azabtar da shi wannan mai foto din biha da waɗannan rawukan da ya ta kerawa a wannan gida na duniya fi jahannama a cikin jahannam mun gane anna allaha ya khuluqu nafsan haƙiƙa ubangiji ta'ala yana halitta rai bi adadi kulli suratin sawwaraha wato adadin dukkan surar da wannan mai foto ya suranta ta yu'azzabul musawwiru za a dinga azabtar da wannan mai foto biha da waɗannan rawuka fi jahannama a cikin jahannama matsala ta shida annahu yukallafu an yanfukha fiha ruha wato hakika za a kallafa mai ya busa wa waɗannan rawukan da ya yi butumbutumin su a wannan gida na duniya ya busa musu rai ko ba zai iya ba har abada asabi'a matsala ta bakwai ta ƙarshe a karatunmu na yau al'amuru bi ɗamsiha iza wujidat wato umarni ga shafewa foto idan aka gan shi idan aka ga foto shine a shafe shi to abin da ya shafi foto farko dai za mu ga akwai matsaloli masu girma a kan shi za mu ga shine babban abin da aka yi lokacin da kafin Allah ta'ala ya turo mutane ya turo da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wato akwai waddu akwai suwa'an akwai yaguth akwai ya'uq akwai nasara wanda waɗannan dukkaninsu mutanen kirki ne daga cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to lokacin da suka mutu shikenan sai shaidan yayi wa mutanensu wato wahayi ya saka musu a zuciyarsu in suna so kada su su daina aikin kirki shine su kera butumbutuman waɗannan farko da aka yi shine dan idan aka gansu za a dinga tunawa da Allah daga ƙarshe sai ake bauta musu yanzu idan muka ɗauka akwai irin fotuna wanda za a gani ana siye a kasuwa wani lokacin za a ga an tafi an siye hoton wani ko shehi ko wani abu za a ga mutum ya kafa shi a jikin mota wannan shehin kawai ta dalilin shi Allah zai kare shi ba zai hatsari ba ba wai Allah zai kare shi ba wannan shehin shi zai kare shi da sauransu za a ga abubuwan da bai dace ba to shi yasa wani lokacin hoto in dai ba larura ba khasatan in dai babban mutum ne malami wanda yana da kwai waɗanda suke muhibbuna yana da masoya sosai yana da ahbab sosai ya zamanto an kiyaye wajen waɗannan abubuwa saboda wannan zai iya bayarwa wani lokacin in waɗanda suka mai foton ba da niyyar abota mushi ba to idan zamani ya ja sosai za a ce ma a ziyarci hoton wane ma ibada ne daga ƙarshe har ga ana zuwa ana mai sujada har ya bayar zuwa ga wato bawa Allah musulmi ya fita daga cikin addinin musulunci saboda waɗansu abubuwa idan ya kudurci a tattare da wannan fotan abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik